بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا ينهك إخوانكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا المسجد مساء فوز وطن ما hijirar manzon Allah dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi yayi daidai da talatin ɗaya miladiya ta dubu biyu da bakwai wannan shine darasin mu na hudu ko a cikin wannan littafi na al-wasiyatul kubra na shaykh al-islam ahmad ibn abd al-halim ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala darasin da ya gabata ibn taymiyyah yana magana akan abubuwa waɗanda shari'u gaba ɗaya ko addinai da Allah ya saukar da annabawan su suka yi tarayya a cikin abin da ya shafi usulin imani gaba daya sun da imani duka imani da Allah imani da mala'iku imani da littattafai imani da ranar lahira da abin da kasanta na sakamako da uhuwa da abin da Allah ya ba mu labari na al'ummomin da suka gabata na cewa dukkanin su sun yi imani cewa dukkanin su sun yi imani da ranar lahira akwai kuma usulul shari'a har ila yau akwai wasu dokoki da dukkan shari'u da Allah ya saukar a doron kasa da annabawan da suka gabata annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma shi kansa annabi sallallahu alaihi wa sallama suka yi tarayya a kan dokoki na shari'a kamar abin da ya shafi biyayya ga iyaye abin da ya shafi da zumunci abin da ya shafi adalci abin da ya shafi cika ma'auni ko kuma tsaye da sikeli dukkan dukkan waɗannan abubuwa ne waɗanda duk wata shari'a da Allah ya saukar ta yi umarni da su kamar yadda suka yi ittifaqi akan hana wasu abubuwa kamar hana alfasha hana zalunci hana magana a cikin addini ba tare da ilimi ba to a wannan darasi ibn tabiya zai yi mana magana a kan bangare da biyu shi ne bangaren abubuwa na dokoki wanda wannan addini na musulunci ya sha bamban da sauran addinai da suka gabace shi ne ibn tabiya yake cewa وأما الثاني مما أنزل الله تعالى في السور المدنية من شرائع دينه وما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته فإن الله سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة وامتن على المؤمنين بذلك وأمر أزواج نبيه بذلك فقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه قال غير واحد من السلف الحكمه هي السنه لان الذي كان يتلى في بيوت ازواجه سوى القران هو سنن رسوله صلى الله عليه وسلم او سننه صلى الله عليه وسلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه وقال حتان ابن عطية كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. ابن تيمية يكتب أما تنزل النبي مما أنزل الله تعالى في السور المدنية daga abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar a cikin surorin da aka saukar da su a lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta madina من شرائع دينه لدى كل وضع الدين وما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta wa wannan al'umma fa inna allaha subhanahu Allah madaukakin sarki anzala alaihi alkitaba wal hikma ya saukar da alqur'ani da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kuma saukar da hikma وامتن على المؤمنين بذلك كما الله يجير الكاوى بجنيه يكتوها ياي مثل من بيها كما يرتكى مثل بالكافي يكتوها توكى مثل بالكافي حتى من أمر أزواج نبيه حتى من لا أمر أزواج نبيه كما يا أمر ما كان النبي ما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم da su karanta abin da Allah ya saukar na alkur'ani da hikma Allah ke cewa an gana ma a alaikar kitaba wal hikmata wa allama kama lam takun ta'ala Allah ya saukar maka da wannan alkur'ani wannan littafi wal hikma ya saukar maka da hikma wa allama kama lam takun ta'ala ya kuma sanar da kai abin da ba ka sani a wani gurin Allah yana cewa da annan Allah wa alal mu'minin Allah ya yi bayya ga ɗaukakin mu'minai in ba a tafi yin rasulan min anfusihim tun da an yi aiko da wani annabi daga kayukan su ya tuya alaihim ayatihi da yake karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim yake tsarkake halayen wa ya'allimuhum al-kitaba yake kuma karantar da su ولدي لا بالتعب في القرآن والحكمة لكن أولا جرم كما الله هنا فيها والسنة هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وأن بكيس لا يتلى في بيوت الله أبن بأكي كرم ساوى أتكر ما كنا من آيات الله والحكمة ما آيين الله والحكمة dan Allah da ke cikin sarki yana maganar Allah ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam al-Qur'ani da hikima a duk cikin ayoyin da suka gabata kalmar hikima ta kai kai ta mai zuciya wal hikma wal hikma to ne da ke nufi da hikima din shi ne su ke biya su kana bai wahid min al-salaf malamai da dama ba ɗaya ba na magabatan wannan al'umma na salafin salif suna cewa al'hikma iya sunna hikima din da ta kai sama mai zuwa ita ce sunna Allah ya saukar da alqur'ani ya yi wahayin alqur'ani da annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya yi masa wahayin hikma hikma din ita ce sunna alhikma ta hiya sunna hikma ita ce sunna لأن الرجل فإن إجارة لأن لأن الذي كان يتلى في بيوت أزواجه domin abin da ake karantawa a ɗakunan matansa suwa al-Qur'an ban da karanta al-Qur'ani kowa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam وبعد القرآن أدلة كده أي كلام ترى كده النبي صلى الله عليه وسلم إذا في السنة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أدليل هكذا ما النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على كثيرة إني أوتيت الكتاب ومثله معه أبان ولا بالذات أبان ولا أتكلم فيها ما لدينا جبهتها sun fassara alhikma da ta zo a cikin ayoyin da suka gabata da ma wasu ayoyin da bai ambata ba da cewa hikma ana nufin sunna don haka alkur'ani wahayi ne haka nan sunna na wahayi hadisa annabi sallallahu alaihi wa sallama da muke karantawa ya ce kaza ya ce kaza wahayi ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ya fanta sauransa abin da yake furtawa ya ayi ne wanda ake masa duk abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai furta dangane da addini dangane da ubangiji dangane da rayuwa ta ranar lahira gaibiyat gaba ɗaya to wahayi ne daga ubangiji imanin mutum baya fita ko ya fita wannan alqur'ani ya sauka da akan kala haka nan sunna ma saukakkiya ce daga Allah daga Allah sai da ga ma wahayi min Allah banda alqur'ani babu wani abu da ake karantawa a gidan malama su mata in ba sunna ba ya sa malamai suka ce al-hikma ana nufin al-sunna wasu malamai tafsiri suka ce al-ahkam al-hikma suke hukunta hukunta da ake al-qur'ani shi kansa akwai hukunta hukunta za ka ta kuma maimaita abin da aka faɗa ne a bayan ka ce hukuncin kun fi kanka alƙur'ani hukuncin kun fi da haka alhikma wani abu ne ba alƙur'anin ba shi ne sunnar annabi sallallahu alaihi wannan shi ne batun da malamai da dama na gabata suka fassara alhikma da shi fasada ibnu da anas saduqi al-basri ɗaya daga cikin manyan yan tabi'ai kuma wani hamsaki daga cikin malaman hadisi hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mutumin basra ya fassara as-sunna al-hikma bi ma'na sunna haka da imam shafi a cikin risala in ka karanta al-risala ta imam shafi ya yi maganar cewa wannan hikima da Allah yake sabbaci a cikin waɗannan ayoyi sunna yake ne a sai ka ga kenan maganganun masu cewa القرآن كوي شيء الدين أما بند سنة بند حديث النبي صلى الله عليه وسلم مجانا شيء تسوي تبع القرآن في سنة مجانا شيء تسوي سوي كده جدي جدي من هلكة وما هلكة إرم تدنيا لا هلكة تدنيا بلما أتوقع أن تكفيتو تكفيتو أي جدي akan sai sun yaki sunnar annabi sallallahu alaihi akan cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam da addini ne wasu kuma suka ce a da sunnar biyu akwai sunna ta shuri'iyya akwai sunna gairi ta shuri'iyya akwai sunnar da za mu yarda shari'a ce akwai sunnar da za mu yarda ba shari'a don haka a jirka alkur'an huwa dinin hal shi ne addini amma sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan annabi yana magana ne da sahabbansa gargadon irin yanayin su gargadon ɗabi'un su gargadon zamanin su ba lalle da waɗanda za su zo bayan su su rike da wannan ba an samu waɗanda suka yi rubuce rubuce a kan haka mafi mugun littafi da aka rubuta a kan wannan shi ne littafin mahmud abdurayya wai shi abuwa ala sunnatul muhammadiyya sunan su kenan abuwa ala sunnatul muhammadiyya zai yi bayanin menene sunna a cikin yayi shi wani abu da ake kira sunna to babu shi in akwai to alqur'ani ya kuma dilawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ma abu hurairah kasancewar abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu shi ne wanda ya rawaito kaso mafi tsoka na hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda albarkacin addu'a da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi masa har ya zama na bai taɓa bai ji wani abu bai ji wani abu daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kuma yana a yayin da yake zaune tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yake cewa waye da cikin ku zai kunku daga banka in yi magana a wannan majalisin abin da duk na faɗa ya ji ya kiyaye shi ya rike shi abin da ya rayu duk ya riga kowa ya kunku daga banka bayan nan annabi ya gama majalisinsa ya naɗe kayansa tun daga wannan lokaci yake cewa kama da shi ki sai an sami ake ruwa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba da kai tun daga ran nan ban taɓa jin wani ayyar nan saboda yana albarkaci aka harwaci a bikin sama da dubu biyar da zaɓi mai to ganin cewa abu hurara shi ne tsotsiya mafi girma madogara mafi faɗi ta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka sa masa kayan jika sai suka ga idan suka gama da abu hurera to sun ci karfin sunna din abin da ya rage da a kalli a hankali za su iya gama wani da haka suka fi gari wa abu hurera ƙaryace ƙaryace iri iri ƙaryace ƙaryace iri iri suka kwaso maganganu irin na ɗan masu kafir su shafi annabi sallallahu alaihi wasallam suka dinga dangana wa abu hurera suna zagin sa suna sa su kai ba da suka fito da abin yana a matsayin wani mutum din da bai san sai da sai dai suka ci ai din annabi sallallahu alaihi wasallam ba da yake yi a gindi a gindi kokarin ya ci duka mutumin da yake cewa كنت أناجم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أحدثني يكن لجل شاء النبي صلى الله عليه وسلم جرجبا أجل زي زي يمشي نفسه kare da aka wani lokaci zai zai kwana ɗaya kwana biyu na bai kwana abin da zai shiga akwai san da za a zo kamar da cikin sai bukari za a zo a same shi a kanci kamar yadda ya farfa ya ta duk wa ba bi illa biyu ba kuma ko ne da jiki da ba farfa ya ba inda kana yulaji da rasul al'ala min ibati inda za Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo wani abu abu hurairah ya ba a ba babu zai zauna dai yana da zuciyar Allah sallallahu alaihi wasallam dan dan ya ji maganganu Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta da akara ansa kada ku ga ina ta kawo da zai daga Allah sallallahu alaihi wasallam ya da akara muhajiri da ansa ta ci yankin ku da gonakin sun ta gantar da ku mutanen da al-muhajiri da suna kasuwa al-ansar suna gonakin wa kuntu ulazima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yi kuma a lokacin da sun ba sa nan suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zai hana in ji abin da ba su ji ba bai zai hana in ji abin da ba su ji ba bugu da tsari waccan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa da aka da wani wata abu sai da dama daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ga in suka karya abu da rana sun karya sun mara Annabi sallallahu alaihi wasallam suka gangare cikin tabi'ai suka ga wane ne idan san wannan sunna sama da kowa sai suka samu malamin nan ne shahararren malamin nan fitacce ta kullum a ilimin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri malami ne ga imam malik ibn anas rahimahullah kullum madina ne amma duk gaba ɗaya rayuwar da ya yi ta da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen tattare ta da karanta ta da rubuta ta da yawaya ta ta da yaɗa ta da ilmantar da ita da fasara da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin Madina da Sham shekara ashirin ne yana zaune a cikin rufafa ta Sham a har yana ɗan Madina sai dai zo gari gidansu ya koma duk kuma tafiye tafiye da yake yi yana yaɗa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan jama'a babu a cikin tabi'ai babu wanda ya yi zaton sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kamar ibn shihab al-zuhri sai suka ga shi bayan da babban bango ne in yaje kasa su sun gama da sunnar Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi ba sai suka dalla sunnar zuwa gari haka dinga maka tsaye da iri iri to wannan ba ko zai gane ganin cewa sunnar Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce za ta bawa ma'anonin alqur'ani kariya Allah ya alƙawarin zai kiyaye alqur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ne muka saukar da wannan alkur'ani kuma mu za mu tsare Allah ya alkawarin zai tsare alkur'ani ba ya yi alkawarin zai tsare harkar sa ne kawai ba hatta ma'anonin sa Allah zai tsare dan ba ni da ana akala harkar amma ma'anar da ta cutar ka a ce ga ta harkar ana karanta alhamdulillah wa rabbil alamin arrahman arrahim amma ma'anar da waɗannan ayyukan ta cutar ka wannan ba shi da ma'ana kiyaye yadda Allah alkhairi kiyaye alkur'ani lafzan wa ma'ana kiyaye ma'anar alkur'ani kuma shi ne ta hanyar kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi shi yake bayanin mai alkur'ani ya kunta wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake bayanin abinda alkur'ani ya kunta القرآن هو المبين السنة هي المبين هي تابع الإمام الشافعي في الرسالة للشافعي في الرسالة يكتب السنة قاضية على القرآن السنة قاضية على القرآن تكتب ذات حكم كما عليه القرآن إذا كذا سنة كذا آية كذا حديث حديث في ذات القرآن لا تفكر حديث في القرآن da shi aka aiko ya yi bayanin dole da alƙur'ani duk wanda ka ga yana kokarin faɗa da sunnar yana kokarin rushe sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wani karka ce da rika da rika addini domin in ya rika alƙur'ani in ya rika sunna to sai wanda ya ga dama ya fassara alƙur'ani dan babu wani abin da zai bada aske da fassara mafi kyau sai ya ga dama tun daga tafiyar tarihi ɗan gida zuwa yanzu da a ce babu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da yanzu addinin wani abu ne da da yanzu addinin wani abu ne da don in kana jin da ake wasa da alkur'ani za ka yi mamaki musamman kofaye waɗanda suke ganin da abin da ake faɗa din nan na zahiri ne amma ba da yin na cancancan ciki sai su don ajin kibar kalla hannun haka za ka ga an zo an ɗauki aya اذهب إلى فرعون إنه طغى إلى فرعون إنه طغى wato fir'auna ana nufin ta kai zuciya ta tafi zuwa ga zuciya mai kai domin kai ta iya kawai kuma inna al-muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alun kai abinda kuke karantawa kana fahimta na karala wanda duk musulmi duk mai jin larabci na karanta zai fahimta inna al-muluka idza dakalu qaryatan afsaduha sarakuna azzalimai duk sanda suka shiga wata alƙarya suka shiga wani gari ta hanyar kuke ta hanyar mamaya har ta zo ha sai sun lalata garin sun lalata garin kamar da yadda kuke gari a iraq yanzu afghanistan a somalia da sauran ƙasashen da azzalimai su a gabanni suka yi kuke da sojojin da irin ƙarfar da suke yi وجعلوا أعزة أعزة أهلها أذلة كما كما يبدأ قد أمتي من ذكر dan kasar su zama shi ne kaskantar su wani duk abin da wanda kana ganin kaskantar ta a kundin rayuwa ta duniya ne ba a bukatar sai an tsaya maka misalai misalan suna nan kana ganin kullum wani shi ne abin da aka rasa ka fahimta amma su ba yi zai suka ce abin da ake nufi da aiki إن الملوك الملوك معناتها الله إلا الملوك أي إلا الله إذا دخلوا قرية القرية القلب إذا الله يجزيها أفسدوها أفسدوها أي بدلوها عما كان بدلوها عما كان عليه من الحق ويكون تنجع إن كان الله يجزيها هو تنجع متحالا farnar da ake nufi ba ya farna ta a lalata abu ba ya farnatar da miyagun ayyuka da ke cikin zuciyarsa ya musanya maka su da masu kyau wata zalika wa ja'ala a'izzata ahliha a'izzata ahliha suka ce suka ce annabtul ammara ta bisu ranka zuciyarka da take zuga ta kai abin da ba daidai ba to ita ce sanin Allah kuma sai ya tsaftace ta وكذلك يفعلون حتى تكون أيدي الأنبياء والأولياء والصالحين حتى تكون الله فمن الله المعرفة الإلهية أنت تجديك يا تكي وأحقق تكتن ونبوذية جنهالا حتى تكون أنت تجديك يا أنت تجديك يا أنما يجيك يا أولياء يا صالح فبدا إيه رمان فأرجع أتي حتى الله يكون مجرد إيه رمان دورك da illan muluka yana nufin kanka ya ce an sabi ha yana nufin gyarawa in ka je ka duba tafsirin ruhul bayan na isma'il haski za a zama nan inda ya wannan tafsirin kuma shi yana ji da kansa shi shi shi ne ba kankani to in ba na da sunna haka bar waɗannan su za su fassara alƙur'ani da yadda suke so yake ba na ابن عربي الفتوحات المكية ابن عربي شيخ من ماشي أتكلم كتاب بتاع الفتوحات الفتوحات المكية يوم كتاب يقول لك كتاب كده شركة ده أغانتا ده تفسير أما أنا قبل كتاب يقول لك قبل كتاب يقول لك karantar da ba mutane cewa akwai matakai da bawa zai bi ta hawa ya hau wannan mataki ya wuce ya ya hau har ya kai matakin da ibada za ta kare da kanka shi ba ya san Allah al-maqamat shi yana bawa har ya zo shi ba ya zama Allah a ciki ne ya kawo baitin العبد رب ورب عبد وليس فعلي من المكلف ان قلت عبد فذاك ميت او قلت رب الا يكلف. بايع الله الله بايع. وانا غير الاكيد اكتب في اكيد في كذا ترى ليس ما رايك. أتكلم وأنا بكتب ميت ميت كتب في أعرف kila kai kana da shi da shi kafin da za a fara nuna masa da kai an shigo da kai hakika ce da tana nan kwanan nan an yi tare na kifaye da ake yi duk shekara shekara a kan a cikin taron da sababin haɗa labarai suna ji ana ɗauka sababin haɗa labarai suna ɗauka kuma aka je aka sa a gidajen tv da ake wai an tashi wani malami yanki malami ya tashi yana yaban sarki sarki yana yin addu'a Allah ya zama jinta ya zama ganinta ya zama tafiyar ya zama koyar ya zama kaza ya zama kaza sai ce a Allah ya zama sarki gaba ɗaya ba sarkin Allah ya zama shi ne sarki mana ya rasa jini kuma ana jin wani karanta ya yi daga irin waɗannan littattafan biya a ɗauko tafsirin a abin nan a cikin su sun fulfuka na kiwon da ibn arabi yana da littafin hukuku dukkan hukuku sirri a ciki yake cewa a ta kafirai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu suna zai sa jin ba jinkin suke zai sa a hakikatan Allah suke zai a ta kafirai da suke zai sa wa jinki Allah suke zai sa don sun ga Allah ne a cikin jinki da haka suna zai sa Allah da suka gani a cikin jinki ذكر عين في عين جدة لو كانوا من في عين يجي تفسير إن الذين كفروا سواء عليهم سواء عليهم أنزلتهم أم لم تنزلهم لا يؤمنون وقد لكت كافرك dai dai ne a gare su gare su ta yi musu gargaɗi sai da su da kai musu ba ba za su imani ba fatan Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishaya wa lahum azabun azim Allah ya riga ya rufe su ya rufe jin ya rufe ganin ya rufe zuciyar su kuma suna da azaba mai girma da ya zai fassara wannan ayar da kowa yake karantawa yana fahimtar Allah yana kunce kafirai yana faɗar irin yadda suka kauce wa hanya sai ya ce a innan ladina kafaru ba wai kafirci a cikin da kai kake kunta ba innan ladina kafaru waɗanda suka rufe inda kafara a larabci ana nufin rufewa to waɗanda kafaru inda da na kafaru waɗanda suka rufe zuciyarsu ba sa ganin komai ba mu abin da yake shiga sai Allah ko me ne suka gani Allah suke gani kai ko ya ta zuciyarsu ba mu abin da zai shiga ba Allah sawa'un alayhi su da ne a gurin su kai gargaɗi su bar wannan tabbat kai gargaɗi ba za su imani da abin da suke faɗa ba su bar wannan abin da suke yi da bai kama ina kama saboda su a gurin Allah su ke sawa'un alayhi an bar san Allah su jin layi saboda Allah akan Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisara ma'ana duk an rike waɗannan kafofi na su gaba ɗaya banda Allah ba ka da sani ولهم عذاب azim suna da azaba da zai su zai kasa ko abin ta azaba a suna azaba wajen azabtar da zuciyarsu a kan cewa ta ba da in ba sun ba ya za ka fahimci wannan mutum ki sai ce alƙur'ani haka yake bi yana wasu cikin su sun fita ke fir'auna waɗanda suka bauta wa ɗan maraki Allah suka bauta mutane annabi kuma wannan magana tana cikin jawabin ma'ani babban kundin ɗanki jami'a tana nan a cikin cewa duk waɗanda abubuwan da aka bauta wa Allah ba ba don ubangiji ya yi tajalli a cikin su ba ba ba a isa bauta musu ba don su su Allah ne ya yi tajalli don cikin ubangiji a baita da waninsa ba zai bari a baita musu in ba da ya ce gandi ba a cikin da wani malam ke da ɗaya muna da muna faɗa wannan dan muna jin sa ana faɗa ne bayan an rubuta a cikin littattafan da wasu saboda karancin ilimi ko saboda jahilci suke ɗaukaka littattafan littattafan da abin da suka kunsa na shirka da Allah ya fi abin da Bible ya kunsa. Bible ƙarƙarin shirka da an taƙaita an lodo cikin uku waɗannan kuma suke komai Allah. Shi ya fi ƙarfin uku komai da suke iya kallon Allah. A ce maka tauhidi ni wannan na ji da kunne na a sakin na Ibrahim Ibrahim banda abin da na karanta a cikin littafansa jawahirin jawahirin wasa'il yana da littafi jawahirin wasa'il yana da littafi jawahirin jawahir da wasu littattafansa na karanta littattafan sun fi talatin ba daɗin karatu amma za ka karanta haka nan saboda mutum ne da duk inda ka duba ana buɗe yankunan ka a jikin gidaje ne a jikin kantuna ne a motoci abin hawa ne ana kiyaye da shi kai sa ce shi ne ubangiji da yake ba waɗannan abubuwa kariya kuma masu miƙa ɗin suna da wannan izini cewa zai ba su tsaro to in kana so tare da mutane da wannan hotuna da wannan gunkin dole sai ka faɗi irin abubuwan da yake faɗa bayan ya rubuta na ji shi da kaikin ko yana faɗa a kan wani ziyara da ya a kan kafin ana aura faɗar cewa tauhidi na da nagari shi ne la ilaha illa ma'budu illa babu abin bautawa sai Allah wannan tauhidi ne na mu irin mu irin amma su kan shafafu da mai su ta zuru su da wannan sani la mai zu da la ilaha ai la mai zu da illa Allah ake baka babu wani kamanni sai Allah ma'ana duk wani abu da ka san ki kamanni ne sai Allah amma da haka wani irin waɗannan yana tafsiri a masallacin sa aji yake cewa la ilaha illa illa huwa wannan tawhidin da magana in ka ci gaba ka rika za ka fara ta la ilaha illa anta kowa ta gani ce la ilaha illa anta illa anta illa anta ka fara ka fara matsowa kusa in ka rika ce ka fara la ilaha illa ana illa ana illa ana abin da ya faɗi wanda yana da da juna da yawa mutane suka faɗi sallah wanda na ce ba ba su ma je makaranta sun karanta sunnar ba amma jin maganar yadda ta fito daga bakin ka duk da cewa a littafansa ana ja maka kulli cewa kada ya dinga tona asiri kada ya dinga albashi bil asrar suna cewa su tona asiri duk da ta san dariƙa za ga ana magana jan kullu a daina faɗar asiri gaban da ajubai gaban da ajubi wanda aka sa masa kamaki ba ya ganin irin waɗannan abubuwa a daina tona asiri a gaban to wasu din ba sa bin dokokin tsoya asirin suna fitowa su faɗa ganin ce zai samu matsayi ko zai samu tsarin shiga ko sun zai da suka ɗari ba ɗin kusan koli za a ƙara masa matsayi ko wani abu zai dinga faɗa irin waɗannan abu. To waɗannan yadda ake yi a Alƙur'ani irin wannan gaɓaɓi in ba don akwai sunna ba kenan lokacin da sayyidina Ali radiyallahu anhu ya tura Ibn Abbas zuwa ga Hawarijawa a kan ya ja yayi munazara da shi yayi muqabala da shi don ya dawo da shi zuwa ga tafarki madaidaici Umar yake cewa kada ka yi jayayya da su lati jajin bil qur'ani fa inna al qur'ana zuzu hamalun bil wujud jajin bil sunna kai ja kai ja ija da su da hanyar karanta musu sunnonin daga Allah sai da kai sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam karanta musu abin da kaji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kaji daga manzon sahabbai kada ka ce za ka tsaya a kan baƙaƙen ayoyi za su iya ba su duk fasar da suka gaba ba amma a bayan rayuwar mu zalla ya yi fahimci abu ya ga ban suka fahimta to a wannan yake fara da mutum ya ga ya ina suka mai ribi kun bi fadlillahi wa rahmatu fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un kace da falala Allah da rahmatsa su yi farin ciki annabi kuma fara fara amar ubangiji shi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to annabi rahama ce kuma Allah ke nuna farin ciki shi ne muke yin wannan maulidi to ya ta wannan fassara suka ce na ji ayan nan akwai a da man san an fassara ya aka fassara a nan sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta da ya san fahimce ta idan yaki da sai wannan fassara da ka faɗa faɗa min cikin ku yayi waye ya taɓa maulidi a kan cewa ayat ta ce maulidi ko wani sun fahimta maulidin ake yi amma sun ciki kai yanzu ka zo kana yin abin da su sun kafin na asiri ko ka a fassara ta cikin karshe dai abin da zai ba ka cikin fassara ta ba ta annabi ba ce ba ta ta haƙai ba ce in ta su ce su za su fara aiki da ita kafin kai kai tun da annabi aka tattara da alƙur'ani su suka fara jin wannan alƙur'ani alƙur'ani ya fara kankasa zukatan su kafin ya kankasa zuciyar kowa kuma ba su ɗauki wannan ayar da wannan ma'ana to a sunnar annabi rayuwarsa da maganganun shi za ta tattara mana alqur'ani sai yasa da aka tambaya ita game da kullu na annabi sallallahu alaihi wa sallam fa alqana kullu alqur'an amma idan a san ka san tabi'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam shi aikin da yake yi rayuwarsa gaba ɗaya ta ce san fassara ko alqur'ani to sai yasa ibnu taymiya yake ga mana abinda Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallam na littafi sai kuma abinda ya saukar maka na sunna sunna din da ita ce hikima da Allah madaukakin sarki ya faɗa a samun da afiya ɗaya ne daga cikin malaman a mutanen sham malaman hadisi yana cewa kana jibril alaihi salam ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يرى فوقا أما جبريل عليه السلام يرى فوقا da annabi sallallahu alaihi wa sallam da wannan sunna kan kamar yadda yake saukar masa da alqur'ani fa ya'allimuhu iyyaha kama ya'allimuhu alqur'ani ya koyar da annabi sallallahu alaihi wa sallam sunna kamar yadda yake koyar da shi alqur'ani wa hadhihi as-sa'il allati mayyada Allah fiha hadha an-nabi wa ummatahu wa dhamman sune shari'o'i waɗanda Allah madaukakin sarki ya ya sa wannan annabi da al'umma ta suka zama daban da sauran al'ummomi wasu dokoki da suka addinin ka suka zo da su wanda sauran addinai ba su zo da su ba yake da yake kamar a cikin su gabas a ko kuma su a cikin su alƙibla lokacin da za a yi sallah tantar alƙibla tantar saba tantar almasi da haram lokacin da za a yi sallah wannan wani abu da wannan addini ya zo da shi haka nan almansar ayyukan da suka shafi hajji yadda za a yi hajji tun daga ihrami har zuwa ƙarshe musulunci shi yake banta da sanar da waɗannan koyarwa wa shir'ata wal minhaj da shari'a ta ta kokan da tsarin rayuwa tsakanin mutane abinda Allah ya tsara masa ya tsara musu na ibadoji da abinda ya tsara musu na dokoki tsara rayuka tsara mutunci tsara ƙaƙa tsara dukiya duk waɗannan abubuwa musulunci ya zo da tsare-tsare tsare-tsaren da babu su a sauran addini da zalika misli salawatul hamd kamar salloli biyar sai al-fatiha a lokutan su bi hadal hadas da wadannan hadas da muke kalloli biyar da rafi'o'i kuma su dubbu wa hadhihi alqira'atu wa sujud da abin da muke karantawa a cikin alqur'a cikin a cikin sallah da sujud da muke yi da istiqbal al-bayt al-haram da fuskantar baki da alfarma lokacin da zamu sallah da muke fara'id zakat da yadda za a kafa zakka kowa da abin da zai fitar da dukiyarsa wa nusubu allati faradaha fi amwalil muslimin da kuma misalin da sa'in sai ka raya sai ka raya tun da masa da sa'in dukiya ce in dabbobi ne in kadara ce sai ta kai kima ka zaka na fitar maka da a fitar da maka da abin nan da zakka a duk wannan musulunci ya zo da wannan tsari min al-maki ya abin da ya shafi dabbobi wal kubur wal thimar ko kuma ƴaƴan ƴaƴa na bincika ƙasa ko ƴaƴa ƴaƴan abin nan sigero da baya ko kuma ƴaƴan itatuwa wasu tijara ko wasu tijara kamar da ke a wata nufar da ka da harkar kasuwanci والذهب bayan kasuwanci da ta abin da yake na azurfa da da zinari zinari da azurfa wa man ju'ila lahu ajara ba wa man ju'ila hada wa man ju'ila lahu wa man ju'ila lahu ajara yadda ya rubuta da kuma bayanin ya ne ne aka sanya masa ya ce da aikin a ba shi gaskiya aiki kala inda Allah ke cewa inna masadaqatu lil fuqara wal masakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. عند الله يكفي فقر ثم الصدقات فأي يوم الزكاة في سر الزكاة رأس هذا جهنم الناس والسؤال للفقراء من لك فيك متمن فيك فلك waɗanda ba su da shi ɗaɗa wani mataki da kawai waɗanda suke da shi amma bai wuce abincin su na yini ba bai wuce abincin su na rana ba wal amilina alaiha da waɗanda suke aiki hukuru wajen karɓo da sadin su ne waɗanda ana aiki da banni ke turawa domin tattalo zakka a duk inda ya kamata su tattalo والمؤلفة قلوبهم ده يبقى استقامتهم تجاه المسلمين تجاه أجاهم كلمتي غير أدين أدين المسلمين تجاه كذا أدين المسلمين في أدين من باب التشريع والغارمين ده يبقى استقامتهم استقامة بها أكيد كانت يدين تجاه باب التشريع بكتنك ففي سبيل الله وكما جاء في تقوى كلمة الله في الجهاد وابن السبيل ده يبدا يكتب تفرق متى في يجري يكتب متى عشان مكانك فريضة من الله أما أنت فريضة كده بأبيه wani wajen ne daga Allah wallahi alimin hakim wannan abin da wannan shari'a ta musulunci take kanta da shi wani da shi ya ni shari ramadan da azumin watan ramadan babu shi a sauran azum azumtar ba ya azumin shi kansa ba azumtar watan ramadan akwai azumi a cikin sauran al'ummomi kama ku tuba ala ladina min qablikum ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala ladina min qablikum wa alladhina tabaatu ma akwai azumi da Allah ya dace amma ba ya azumin watan ramadan ba Allah ya rawa na mata da nuna a jinke shi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yana yadda za a yi hajji da mutum hajjin baitul haram da kuma yadda za mu tafi yin hajji mu je dakin Allah da alfarma da mutum hududin lati haddaha wa mutum hududin lati haddaha lahu akwai kalmar lahu a tsara da kuma iyakokin da Allah madaukakin sarki ya sanya zama iyakoki hirma na shi a ga abin da ya shafi aure auratayya wal mawaris ko abin da ya shafi gado wal uquba ko abin da ya shafi uquba wannan ya yi laifi a rashin ya da ya masa uquba wal mubaya'a ko abin da ya shafi mutayya tsakanin mutane junan da junan su wa mithlu sunan allati sanna alayhi fil ahwal da kuma irin sunnar da Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta miki ya zo mana da ita sai da za mu fita idi da yadda ake sallar idi da idukan guda biyu yadda suke والجمعة والجماعات يبدأ في أحسن فتاوى والجماعات بصلى الجمعة والجماعات بصلى الجمع في المكتوبات أتكون صلى لما في نفر الله والجماعات في الكسوف بصلى الجمع أتكون صلى كسوف ولانا الكسوف ولانا كورا وطا والاستسقاء كسايد بخير وصلاة الجنائز كصلى الجنائز والتراويح كصلى التراويح وما كان يصل عادات سوى أبدا يصل من كان أيضا الأمر من هو كله العادة هو كله مثل المقائل أبدا لا مثل أبدا لا مثل أبدا لا مثل أبدا كل الرجال إذا مثل أبدا كذا من قبل مجال كذا والملابس كائن لا مثل وأبدا لا مثل يبدا لا مثل كائن أبدا لا مثل أبدا لا مثل أبدا مثل كذا مثل والولادات هو ده هيوا نظام أن هيوا نظام ما أشيء بعد كذا ونحو ذلك من السنن بخيرا كل يريد بلد كل وطن والآداب كما جدا ما رأيها فمسلمين والأحكام التي هي حكم الله ورسوله ده كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء الله عليه ده من جنسة بينهم كل شيء كل شيء كل شيء الله عليه ده من جنسة بينهم فتنفانين ده بقى في الدماء في أبن بيتا في جنسة عن كسوانه أوانه وكسوانه والأموال في أبن بيتا في جنسة في جنسة أبن بيتا في رمسي أبن بيتا في cinikayya tsakanin mutum da mutum abin da ya shafi jinjina da sauran abubuwa da suka shafi dukiya wal abda ta abin da ya shafi auratayya al abda jan al-gada gada shi ne farki ana nufin auratayya wanda za ka aura da wanda ba za ka aura ba da yadda ake yin auren da rayuwar auren ya take da abin da ya shafi take da sauran wal hara da abin da ya shafi mutum ka taɓa mutuncin mutum da abin da za a yi maka kada ka zagi mutum kada ka tsangane shi kada ka gaya maka bakar magana kada ka gaya maka sunan da ba a so duk abin da zai taɓa mutuncin ko tsankali mutuncin ka kada ka yi wal manasir da abin da ya shafi amfani da har kayan wani ka yi amfani da su ko ya ara ko ka ba da haya a yi amfani da abin da ka ba da haya wani mutum suna cikin a bangaren manasir wal absar al absar dan ubata da ta istifata abin da ya shafi kula da lafiyar mutum ta fuskar ba za a yi masa bulala da mutane su yi da kada su kawo mutum kawai ta zami ba haka nan ba komai yi maka ba ko kuma ya yi abin da bai sa kara kai a masa kai ka masa bulala ka yi ka kankara alƙali abin da bai kai ka yi wannan bulala ka ka zami bulala ka yi ka ga wannan ba ka kula da kiyaye maka fatar jikinka ba ko abin da ya shafi ita kanta ta ce jiki ta hana ta yi wasa da ita an hana a yau mutum ya zo ya kama jiki shi ya tsaki aka haramta masa wannan ko ko ko ko zai sa wuta a jiki ya yi wasu abubuwa na na na ado ko wani abu na na tsoratarwa shi ya san an gaisu da ya fi shi kira kayan tsaraye ya gane maciji ya gane kunama shi da ya kira kayan kunama sunan abokin fadan da ya gana kunama a jikinsa ko abin da ya firgita ko wannan musulunci bai ba ka damar ka yi ba kada ka ce ai ka karbi shi ka fito ka ga dama ko ka je ai ma kawai a dange maka cikin naka dan ka ga kai wannan duk yana cikin tabiyar halkin ba wa gairu zalika min al-hudud wal umum da kawai abubuwa da suka shafi hudud iyakoki na ubangiji da hukunci hakki na bayi a kankanin ila gairu zalika min ma shara'ahu lahum ala lisan rasulih da abubuwa ire-iren wannan da Allah ya shar'anta bisa harkar manzansa wannan duk shari'ar musulunci ta ce kanta da waɗannan abubuwa ko abu ya duk da su da waɗannan tafafin ta saboda haka shari'ar musulunci ta ce wa komai da komai ba da abin da shari'ar musulunci ba ta zo ba tun daga sanyar kanta har kan kafin ƙarafiyar ta babu inda musulunci ba ya da kaso a ba ya da bayani da yayi yadda za ka tafiyar da da wannan gaba ta har komai da a musulunci a tsare addini da Allah ya riga ya cika ba da abin da za ka nema a cikin shari'a wanda zai ga cewa addini ya maka kaɗan ko kaɗan yanzu rayuwa ta yi faɗi al'amura sun ƙari technology ya ya ya ya ya ya ci gaba ya kamata mu fahimci cewa addinin da zai haɗe waɗannan abubuwa duka ba wannan yaudarar kansu yake bai san meye musulunci ba babu abin da musulunci da zai iya shiga cikin sa babu kuma abin da musulunci da zai yana shiga ka rasa sun ci bari min kai sarki cewa ila ghairi zalika mimma shara'ahu lahum ala lisan rasulih da abubuwa da dama daban-daban da Allah ya shar'anta gare su ta wannan al'umma a bisa harshen annabi su ko manzon su sallallahu alaihi wa sallam da haddada ilayhi min iman ya sa musu kan musu imani a zuciya ya bayyana su kulubin ya tsara ta musu fi a zukatan su wa ja'alahu muttabi'ina li rasuli ya sanya su masu biyayya ne masu kankane wa sunnar sani sallallahu alaihi wa sallam wa asa lahum an yastami ala dalala ya kuma za su kariya da yadda ba za su haɗu su yi ijma'i akan abin da yake bata ba كما دلت الامم قبله كما يبدا الامه من الاستجابات كتبت هو الامه da Allah bai aiko mata da manzo ba sai da ta bace sanan ta hanyar da wancan manzo da ya gabace shi ya zo musu da ita ya nuna musu suka koma suna bauta wa wani Allah sai Allah ya aiko musu da manzo don ya dawo da su kan hanya kan tafarki na na na gare in kana kullu ummatin idza dallat kowace al'umma idan ta bace أرسل الله رسولا إليه في الله أيضا مثل منزوج كما قال تعالى خبرين بأن الله لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حقيقة من أيضا منزوج في قوة الأمة. abin da yake cewa ku bauta wa Allah shi kadai ku nisanci dukkan wani abin da ake bauta wa Allah qala ta'ala wa in min ummatin illa kala fiha nabi Allah ke babu wata al'umma kafin ne gargadi ya yi cikin ta ya rayu tare da ita ya yi mata wa'azi ya koma ga ubangijinsa ومحمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء في كتابه ان بايان لا نبي بعده بعد ولا النبي بايانك يعني كذا الامه كذا بعد ولا تكتبها اذا وتكتب وتكون كما تنجسها لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك من قال لا يأتي باب ولا ذكر بيت wani jama'a da gaskiya al'umma ta tana bisa gaskiya wanda zai saba musu da zai cutar da su ba wanda zai yi ya da su da su ba zai taimaka musu ba ba zai cutar da su ba har lokacin da al'amarin Allah zai zuci na alkiyama saboda haka tun da babu wani annabi ta ga ba za su tafi duka su koma yiwa ba su ɗauki hanya saɓanin al'ummomin da suka gabace tun da wannan annabi in ya tafi ko da al'ummar gaba ɗaya ta ɗauki Allah zai aiko wani zai ya dawo da cikin hanya in shi ma tafiya sai tafiya suka manta koyarwar annabin da Allah ya kai musu saboda dadewa saboda shigar shekaru a cikin su sai kuma Allah ya kuma aiko wani domin wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne suka rashin annaba ba da wani annabi bayan sa bari a cikin al'umma ta ake gaba da akwai wani annabi da zai zai gyara ba saboda haka sai Allah ya kare wannan al'umma da za ta haɗu gaba ɗaya a kan kasa ba فحكم امته ان تجتمع على ضلاله لئلا يدار ان الامه ساويه بذات فئه فسادا وجعل فيها من تكون به الحجه الى يوم القيامه كما الا يسمى ما لمن بذات كفى هجه كما هجه الايه عشان دي وين كيف هجه لكن لا تخلو هذه الامه من قائم بحجه الله على الارض لا تخلو هذه الامه من قائم بحجه الله على الارض har alkiyama ta tashi ana samun wanda zai faɗi magana kuma ta zama hujja akan wanda ya ji ta a gurin ubangiji ba za a kai matsayin da za a rasa mai ba da hujjar ba za a samu wanda zai faɗi hujja ɗin har sai lokacin da alkiyama ta zo da lokacin da Allah zai karɓi dukkan wani mumini dukkan mai faɗar Allah Allah Allah ta gurin ta ta zama mace kirarin kalbi a bayan kasa hatta la yakunu fiha man yaqulu Allah وعليكم القيامة ذات حاجة أتجنبها وجعل فيها من تقول به الحجة إلى يوم القيامة ولهذا كان إجماع حجة بعد إجماع المعلمية كهجة إجماع المعلمية مع الأمة إن كنت هتأتي وأنا أبي كهجة كما كان الكتاب والسنة حجة كما ينبع القرآن والسنة حجة حجة حسب إجماع المعلمية كهجة وأن النقطة في إن شاء الله ذلك تعالى بيان إن شاء الله درس ما بغير إن شاء الله wanda ke tsakanin ijma'i da kuma abin nan illar rubutu jama'a wani ya ɗauka ijma'i shi ne abin da mutane suka fi yi abin da jama'a mafi yawa a tafi ko ya shi ne ijma'i in ka yi su ka faɗa ijma'i dukkan mutane za ka ba shi ka sai ka yi su ka yi ka faɗa ijma'i za mu ji ne wani ijma'i kuma shin yawa a addini shi ne hujja ko ba a tsaye a kan gaskiya wannan shine abin da zamu tattauna a kansa ko zamu fara tattauna a kansa a darasin na gaba in sha Allah ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wani yana tambaya yana kan ƙarin bayani dangane da wannan matsalar da ke cikin cikin sunna na sayyid sabi ya ne kaya ya ne ya ne a sura عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وسع على نفسه واله يوم عاشوراء واتبع الله عليه سائر سائر سنته رواه البيهقي في الشعب وابن عبد البر وللحديث طرق اخرى كلها ضعيفه ولكن اذا دم بعض اذا دم بعض ازدادت قوه كما قال الصحابي yake an kai daga jabir dan Abdullahi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya yalwa wa kansa da iyalansa ranar Ashura Allah zai yalwa masa a sauran kwanakin shekara hadisi ne da ba a jero ko da cikin littafin sha'ab al-iman da ibnu abdul bar yana da hanyoyi daban-daban kuma duk suna da rauni amma idan aka hada su da juna za su karfafi juna kamar yadda ta kawo yakan yana so ka ji karin bayani akan wannan wannan hadisi ne da yake hadisi ne mai rauni kuma da hanyoyin da aka rawaito hadisin la tazidu illa ba'da la tazidu illa ba'da wato kara masa rauni suke yi ba na kara masa karfi ba idan mutum ya duba littafin tamamin minna na Sheikh Nasir Bin Al-Albani ya yi wani tafafin baya a kan wannan wannan da shi an sani akwai ka'idar sarrafa hadisi idan hanyoyin sa suka yi yawa amma da sarrafa da ya kai idan ka ga hanyoyin hadisi sun yawa da kuma sarrafa wani hadisin suna ƙara yawa yana ƙara nuna maka ƙarya cikin hadisin ba da su yawa akwai hadisin hadisin jabir man man ta'ala qiyamahu bil layli hasana wajhuhu bin nar man ta'ala qiyamahu bil layli wanda ya ya ya da tsayuwar dare da yawa to da safa zai zai gari cikin sana ka asalin wannan hadisi akwai wani malami da ake kira sarki na abdullahi al-harith mutumin kuka ne yana zaune a majalisun sa yana karatu akwai wani mutum sabit ibn musa zabi ana kira da sabit ibn musa al-zabi wani mutum ne mai yawan zuhudu mai yawan tsoron Allah ba mai ilimi ba mai yawan zuhudu mai gudun duniya mai yawan ibada sai wanda ke tsakanin mai yawan ibada da mai yawan ilimi sai ya zama mai yawan ibada ba ba ba ba da ilimi haura ta fi zuhudu ne yake hara da shi amma ba ilimi ba ta haka da dare da yake ya mun dai da rana ko salloli yana ta tafi to wannan malami Sharif bin Abdullah Sadi yana karantar da hadisi ya jawo isnadi an al-ahmad ila khairu an jabir qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai an wanda mutum yana tafiya ya kawo isnadin ta zuwa jabir ya ce manzon Allah ya ce bai faɗi ne manzon Allah ya faɗi ya faɗa ba sai ya hango wancan mutum na tawowa sai ya dubi dukkan sa sai ya ce masa man qala qiyama yawmil layli hasana wa yawmil nahar yana kamar kokarin sa wanda ya dace yana qiyamul layli da daren dukkan sa za ka kana haske kamar yana kan yi masa wasa shi kuma saboda yau ta sai da hadisin ne da ake dawo isnadin sa aka kawo masa ne da ya bar majalisin duk inda ya zauna sai ya kawo isnadi daga sharif daga ahmad har zuwa jabir ya ce ya ji jabir ya rawaito hadisi daga manzo Allah ya ce man qala ya man billahi hasana wa sunna magana sharif ibn abdullah sabiti amma ne da ta'abin shi sani wannan shine wadanda ake cewa kakan yi wa manzo Allah ƙarya da kakan ba ba su san sun yi ba ba da gangan ne ba kamar da muslim ya kawo a cikin mukaddimar sa kana ba da salihin ya yajri ala lisanihi min sabri wa la ta'malu ƙarya na gudu a harkar ta amma ba da gangan suke yin ta ba tana gudana da sani ba saboda haka bari mu gane saboda haka sai ka ji yana faɗar wannan hadisi maƙaryata masu son su sace hadisai su yi da awar su ba su roƙi hadisi daban-daban sai suka dinga satar hadisin musan misali su zuwa yau sabitin da musan zuwa sai ka dinga ɗora masa isnadi iri iri sai yayi yawa sai ya taru yayi yawa ka ƙasa ni wanda ya roƙi wanda ya roƙi sai duk maƙaryata da suke roƙi wannan ya ji gurin wani sai fata sai shi ba ya kirkira masa isnadi kalkala shi kuma ya sa daga abu hurera wani kuma ya sa daga ibn umar wani kuma sai ya yawa wannan ta sa wani malami al-qudai wanda ya rubuta littafin muslim shihab shihab littafin al-shihab ya zaci wannan hanyoyi ne da yawa da aka karfafa hadisin sai ya sa shi a cikin littafin sa da yake zai kawo hadisin sa da su kawai sai ya sa wannan hadisi bai sani ba saboda haka ba duk wanda hanyoyi suka yawa ake girma hadisi ba sai ya zama na hanyoyin rauni su da yawa sai ya zama na babu su zuwa a cikin matanin sai ya zama na sun zo ta wata hanyar daban sai da waɗannan sarrafa a same su min ɗari ɗin aka Allah ya kyauta za su Allah ya kuna da aka san yana min ta wannan shi ne zai karkata sai haka wannan hadisin hanyoyin sa na su rauni ne kwarai da gaske ba ɗabba shi karkata fa in ka zulgari ka zulgari mutum ne ruwa ya ci wani ma ruwa ya ci ɗaya dinga ɗaya kiran ɗaya ko mutum abin da ba wanda zai iya taimakon wani an gane ko ka zo ka duba tamamin minna ya ƙara ganin bayanin hadisin hadisin bai inganta ba ka walwata wa iyalin ta kowane mutu ba wai sai aiki ba ka walwata musu khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli manzo Allah ce khairukum khairukum li ahli ni wanda ya fita alkhairi wanda ya fi alkhairi da iyalansa ya fi yi musu abin da za su ji daɗi ya faranta musu na fi kowa kawai kan karanta wa iyalai na ba ka zama a kowane lokaci kana yadda ta musu ba sai a kira ba wannan irin hadisan shi'a ne irin hadisan shi'a ne ba abin da hadisan da wasu ake hadisan da wasu waɗanda su suke gaba da da ahalin baiti ko waɗancan sun ɗauki bid'ar su zo su ta kuke su da za a bi cewa a yi azumi kuma bai haɗa shi da kasa kowa ta haka ko musulmi ba da alaƙa ya da asira yana da alaƙa ne da نجاة موسى عليه السلام كان يملك الكفر والحي بعد علاقة بين الكفر يملك في أهل البيت بعد مو أهل السنة هنا في أبو أسيرة بعد أن ننسى أبن في أسيرية في كفر الجماعة في كما في أبو سيدة في أهل من أسيرة أنا كما في سيدة في سنة عبد الله قال لك سنة سيدة بعد sai suka ɗauko harkar koke-koke da bugun kirji da wanka cikin yana fita a kan cewa wannan sassauniya addini suke yi nawafil kuma waɗanda su kai suna gaba da ahlul baiti din wanda suke hannu riga da shi'a ko kuma sai suke kirkira wannan cewa mu kun gusar shi yalwa ta wa iyalan kai da ka dukkanin su ba daidai suke ba la waɗannan wala waɗannan sunna shine yau ma asura shine kai azumi kuma za ka yi azumi ma cikin tara in kana so tara da goma ya kai da inganta ba wannan kuma yana cewa akwai bawa da zai karanta wanda ya bawa nan ko ya tafiya ya dawo gida wallahi da san wata ayar da ake karanta wa dan wani ya yi tafiya da gida ban sani ba in akwai ba ban san ta ba ba dai san dukkan wani abu da zai same ka na ya ɓace rai na kuɗi ba kana iya kai abu to amma kuma ba a ce ga wani tsari a irin wannan yanayi da za ka yi ta ba Allah mutumin nan na wanda ya tafi Allah ka ba da shi lafiya sai sai mai lafiya da yaranka ko da larabci kar da larabci cikin sallah ko a wajen sallah ya halatta da kai amma wani wata addu'a kan musamman ban sani ban san sallah ballan kana wata aya da su a karanta dan mutumin ya dawo ban san wannan ba Allah ya dauki sarki ya fara dace to ba da sai darasi na gaba sallallahu alaihi wa sallam ala ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi